gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na Asabar sha biyu ga watan Rabi'ul Akhir hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta ɗari da ɗari da tara a yau za mu ci gaba a kan aya ta ɗari da talatin a cikin suratul a'raf sila
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون
Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa la usibna thamarati la'allahum yattaqun Allah ya ce tabbas mun kama mutane fir'auna bis-sinina da fari wa naqsin min ath-thamarati da tawaya ta ya'yan itace لعلهم يتذكرون wannan ɗaya ne daga cikin alkawari na azaba da Allah maɗaukakin sarki ya ba fir'auna aya da shi da mutane a kan wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana haifuwan abin da mutanen annabi Musa suka ke. Ƙalu suka ce, "Ƙorina min ƙabli an ta'atiyana, kai annabi Musa an cutar da mu kamun ka zo mamu, kwamin ba a nima ce kana kuma bai ci ka zo kana da adam kuma ana cutar da mu. Fir'aunar da wanda ya riga yanka ‘ya'ya maza yana barin ‘ya'ya mata, ya ɗauki alkawarin yanzu ma da gaba zai ci gaba da yin haka ya izu wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum zahirun za mu yi musu ɗayan su maza kisan gilla matan kuma wasu da ya hada da matan ma ya fi sauki akan a kashe maza a bar mata to Allah madaukakin sarki sai ya ce ma annabi Musa ya fada masu kuma sai ya faɗa ce ƙada a sarrafokon sai annabi musa ya ce ana ƙauna ga allah ko yana yiwuwa allah maɗaukakin sarki an yi hulika a duwakun ya hallaka maƙiyanku fir'auna wa ya stakhlifakun fil ardi ya sa ku ku zamo khalifofi a ban ƙasa ya sa ku kumayi wurin fir'auna bayan bora kaifa ta'malun ku ya gaya ya za ku yi to cikin ababen da Allah ya shirya na hallaka fir'aun din ga su sun fara zuwa Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna tabbas mun kama jama'a fir'aun al yan gidan mutum ana ce mashi alur rajul asalin alu ahlu ne sai aka yi kalbudin wannan haɗin hamza sai aka ja ita wannan hamzai sai a ce alu asalin shi alu ne ana fada ma 'yan gidan mutum kuma ana faɗa ma jama'an mutum wasu sun nemi su bambanta tsakanin ahlu da alu cewa ahlu ɗin nan ana iya raba ma kowa ahlu baiti fulani amma alu fulani ba a raba su sai ga mutum wanda yake mai daraja don haka zaka ji ana cewa alun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alun nabi ahlul baiti su ne kenan ba a dangana su sai ga mutum mai daraja to ina daraja ga makiyin allah fir'aun wanda ya ce ana rabbukumul a'la yana da daraja amma a nan duniya ba daraja ce ta sa yake cewa alaysa li milku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun yanzu mulki mulki na ƙasan masar gaba daya ƙasan misra ba mulkinta ƙarƙashi na yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ku kalli ƙoramu wanda ke gudana ƙarƙashi na ina saman benina kenan fir'auna yana ji wani abu ne shi a nan duniya don haka sai aka raba mashi alu wadda ba a raba ta sai ga masu daraja ولقد أخذنا آل فرعون في أكتي مسؤال الهالي بآيان شبني wannan ke nuna alu ɗin nan ana iya ɗaukar su ‘ya'ya ko zurriya ana kuma iya ɗaukar su mabiya dukka ya halitta a lura Allah ya ce wa laƙada akar na ala fir'auna bisinina asini jam'u sana sinin jam'u sana jam'i ne na sana sana kuma akwai shekara sana ana yi mashi jam'i da sinin shi ba shekara am akwai sana abinda ake nufi fari fari a rasa ruwa a shiga cikin yunwa shi ma ana ce mashi sana asali a lugha na sa na to ana mai jam'i da sinin ko sinu ملحق ليه بجمع المذكر السالم جمع المذكر سالم شيني وند سوناني aka ƙara mawawo koya amma mufrad nashi bai canza ba shi ne ma'anar salama inda aka ce salim yanzu al-muslimu in ka tashi jam'in shi sai ka ce al-muslimuna ko al-muslimina in yana majrur ko mansub bil alif menene ke cewa وارفع بواو وبي يجرر وانسبي سالم جمع آمر ومذنب wannan shi da ake cewa jam'u mudhakkar salim to yana da ka'idodi na shi kashi da aka ce mace salim kaga al-muslimu abinda za ka yi za ka ɗauki waw da nun ko ya da nun ka ƙara kuro amma muslimu yana nan sai ka ce muna ko ka ce mina to amma an ka kalli sana sanatu in ka ce mashi sinuna ko sinina kaga mufrad nashi ya canza ina ta ta tafi to don haka bai zamo jami'in muzakkar salim ba sai ya zamo mulhaq ne bi jam'i al-muzakkar as-salim an gane sinuna larabawa wani lokaci suna masu irin jam'i haka mulhaq bi jam'i muzakkar salim wani lokaci kuma suna makarshen shi irabi رأيت سنينا ومر بي سني- سنون هكذا تارد إعرابي كان نون ناشي دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا مردا وشيبننا آه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا ya ce ka bar mana maganan najd fa inna sirinahu shekaru na su da yunwa sun yi wasa da mu lokacin da muke tsofaffi kamar yadda suka yi wasa da mu lokacin da ba mu da gashi a haɓanmu ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين كنان سنة أنا إطلاق شي أنا نفن شيكرا كما أنا إطلاق شي أنا نفن ينوى تو أنا أنا نفن ينوى ني أقوي مضاف وانت أكشافي ولقد أخذنا آل فرعون بجدب سنين من كام متعلم فرعون da fari na shekaru wa naqsin min ath-thamarati yunwa kenan mun kama su da yunwa wanda za a rasa abinci gaba daya wa naqsin min ath-thamarati da tawaya ta 'ya'yan itace raja ibn hayawa ya ce za ka iya fitar da dabino ɗa ɗaya kawai zai yi kun san yadda dabino yake zuba ɗa gije-gije to su mutanen fir'auna sai Allah ya jarabce su za a iya samun dabino babba a tarda ɗa ɗaya kaɗai ya yi shi ne naqsun min samarati tawaya ta 'ya'yan itace Allah ya masu wannan ne la'allahum yadhakkarun dan su wa'aztu su bar sakarci wanda suke yi su bar cutar da mutane da suke yi sai malamai suka ce to me yasa aka jarabce su da mugun abu jarabawa tana zamowa da alkhairi da kuma sharri ونبلوكم بالشر والخير فتنة منا جربتكو دا الخير دا كما شر دم مقاقا قاذاكي ونلوكتي إن أكاقا متانس لاناتي سنشق بنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها سيمو يويتاسو wannan tafsiri ne amarna muka yawaita su don haka laraba maka suka cewa amira amru ibnu abi khabsha annabi ne suke ce ma haka wai al'amarin shi ya girmama to amarna mutrafiha ɗaya daga cikin tafsiran da aka mata za mu yawaita masu arzikin Allah ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru bir-rahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abawaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil-muttaqin ba da mutane ka surube su koma duka kafirai ba da duk wanda yace bai yarda da Allah ba da rufi na azurfa za a mai da daki da matattakarai na azurfa da za a kawo masu kawa ga gidajensu saboda dai wannan ƙarshen shi dai rayuwar duniya zai ci ya canye ya je ya tarda Allah ya shiga azaba ta dindindin me yasa aka keɓance su da mugun abu saboda wanda ya shiga cikin mawuyacin hali ya fi komawa ga Allah mutumin da bai san hanyar masallaci ba da wani bala'i ya sanyo shi gaba talauci ne ya kwaɓo ta ne ana neman shi zai yi kaso ya yi wani mugun abu sai ka yi mamaki ka rinka ganin shi sahun gaba to mafiya yawa bala'i ya fi mai da mutane zuwa ga Allah don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iza masa kuma durufin bahari ballaban ta duro na illa'iya falamma na ja hum ilal barri a falamma na ja hum ilal barri a ratu in wani abu ya same ku a cikin teku kun ga alamar jirgin ruwa zai nice da ku ballaban ta duro na illa'iya duk wanda kun san kuna kira wanda ba Allah ba sai ya bace daga gare ku ba abinda zai zo ga bakin ku sai Allah wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi shi ma in bala'i ya samu dan adam sai ya kira Allah madaukakin sarki yana maimai da labari zuwa ga Allah to dan haka Allah ya zabi mugun abu dan ya zama abinda za a jarabta su da shi don ya zama da sun koma ba Allah maɗaukakin sarki. La'allahun ya ɗakarun ko yana yiwuwa su wa'astu. Wannan an san cewa fir'auna ba zai wa'astu ba. To, amma Allah maɗaukakin sarki yana yin haka ne don ya aje hujja a kan shi. Ka aje a waye gari fir'auna ya ce, ina ma a ce Allah ya aiko mani da manzo in san yadda ake ciki in yi imani to ga manzo gaba gare shi aka ce ya tafsasa magana gare shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya san ba zai yi imani ba saboda a aje mashi hujja فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن إن أكثرهم لا يعلمون
الله مدوكاكين سركي يتي فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه in ya zama da wani abu ya zo musu mai kyau sai aka ce alhasanatu abu wanda yake mai kyau qalu lana hadhihi sai su ce wannan ta muce mu muka cancanci wannan abu mai kyau ya zo min saboda albarka daman tamu ne tamu ce wa in tusibahum sayyi'atun in ya zama da mummunan abu ya same su ya tayyaru bi Musa wa man ma'a sai su rinka canfa annabi Musa da wanda ke tare da shi ala innama ta'iruhum inda Allah Allah madaukakin sarki yace ala su sani innama ta'iruhum inda Allah rabo na alkhairi da rabo na sharri dukka yana wajen Allah walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su ba su san su mai da lamari ga Allah ba ba su san alkhairi daga Allah yake zuwa ba sharri daga Allah yake zuwa wa in tusibhum hasanatun fa idza ja'atuhum alhasanatu in ya zamana alhasana wannan sifa ce ta wani abu wanda aka shafe shi shi ne aka sifanta me ake nufi in shekara ta zo da daɗi shekara ta zo da daɗi aka samu kayan gona aka samu albarka ƙalu lana haɗe ta ce wannan namu ne wa in tusibu sayyi'atun ay sanatun sayyi'a suka samu shekara wadda take ta fari yadayyaru bi Musa wa man ma'a sai su rinka canfa annabi Musa da wanda ke tare da shi cewa ba abin da ya kawo mamu sai mugun abu ba abin da ya kawo mamu sai bala'i shi ne ake ce masu yara asalin larabawa suna da abin da suke canfawa tsuntsu suke tadawa in yayi gabas alkhairi ne in yayi yamma sharri ne ko mutum in ya fito ya ga menene mai katon idan nan mutiya to lokacin ko ya ji kukanta kenan ba alkhairi ko ya ga hankaka dukkan su tsuntsaye ne wanda suke camfa su da shi suke camfi da su ina ya nufa da aka tada tsuntsun sai su sama kansu akwai alkhairi ko su sama kansu akwai sharri to don haka ake ce mashi attatayyur yin amfani da tsuntsaye wajen tunanin alkhairi zai zo ko tunanin sharri zai zo abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana lokacin da ya ce la tsira babu canfi su abinda suke yi kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce ala innama ta'iruhum inda Allah rabo nasu na alkhairi ko na sharri wurin Allah madaukakin sarki yake walakin na aksarahun la ya'lamun sai dai mafiya yawansu ba su san mai da lamari wanda zai zo masu na alkhairi da sharri ba su mai da shiga Allah maɗaukakin sarki
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين
وقالوا suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin ko da yaushe duk lokacin da za ka zo mamu da wata aya litasharana biha dan ka sihirce mu da ita fama nahnu laka bimu'minin mu ba za mu yi imani da kai ba duk lokacin ba wai yanzu ba kowace irin aya za ka zo mamu da ita to mu ba za mu yi imani da kai ba kenan inda ana tunanin la'allahum yadhakkarun yana yiwuwa su wa'aztu su ba Allah to sun fito sun ce ba za su wa'aztu din ba dan haka zaka ji aya ta ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wa qalu mahma wannan kalima ta mahma malaman larabci sun yi saɓani a kanta khalil ibn ahmad al-farahidi ya ce asalin shi ma ce aka ƙara mata ma ma a sharɗiyya sai aka ƙara mata ma a taukidiyya za ka ji an ce kaifa ma haifu ma wannan maɗin da ake ƙara ana ƙara ta ne don ƙarfafa magana sai suka ce to maɗin nan ai ma ta atina bihi min ayatin wannan maɗin ce aka ƙara ma wata ma tare da ita sai ya zamo ma ma to larabawa ba su zan abu ya zo iri ɗaya irin haka a cikin kalima guda ma ma sai suka juya wannan alif na farko na ma suka mai da shi ha sai ya zo ma ma wannan abinda khalil ibn ahmad al-farahidi ya faɗa ke al-imam al-kisa'i yace a'a ba haka bane asalin kalimar mahni kame ka san akwai asma'ul af'al mana ba an fi'ilin tashattana wa sah huwa ismu fi'ilin wa kaza aw wa wa ma wa ma bi ma'na fa'al ka amina kathur wa ghayruhu kawai wa hayhata nadhur akwai mah ana nufin kame akwai sah ana nufin bar wannan magana larabci yana da fasaha maganar da kake in ita ake son ka bari sai a ce maka sa amma in ana son kakka yi wannan maganai kan ma ka yi wata wadda ba ita ba sai su ce maka ma sa bi ma'ana uskut wa ma bi ma'ana kfuf kame kakka yi wannan maganar kan ma ka yi wata to alimamul kisa'i sai ya ce wannan mahaɗin ita ce wannan ma ishiru ma ta'tina bihi duk abin da za ka zo mamu na ayoyi min ayatin fama na hannulaka bi mu'mini imamu shiru duk abin da za ka zo da shi ba za mu yi imani da shi ba shi kuma abin da ya wajaha ita wannan kalima kenan wasu malaman suka ce a'a kalima guda ce haka larabawa suke aiki da ita ba wai da tana kaza ba ta komo kaza abinda dai ake nufi a nan sai suka ce ma annabi Musa wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha duk abinda za ka zo mu da shi na ayoyi litasharana biha dan ka dabauce mu da ita wannan ayoyin dan ka sihirce mu da wannan ayoyin ka ji wai har yanzu ba su bar magana sihiri ba fama nahnu laka bi mu'minin ba za mu yi imani da kai ba mu dai fama nahnu mu dai ba za mu yi imani da kai ba in ma wani zai yi imani da kai to ce shi ya sani amma mu dai ba za mu yi imani da kai ba to kenan an yanke kamna da imaninsu to daga inda ka aka aiko aka yi wa'azi aka yanke kamna cewa wannan ba za su yi wa'azi ba to nan ne Allah madaukakin sarki ke shiga cikin lamari fa arsalna alaihim tufana فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Da suka furta haka fa'arsalna alaihim tufana sai muka turo masu da ruwa wanda za su ci gonakinsu su ci gidajensu su shiga cikin mawuyacin hali waljara da muka turo masu da fara in ma kayan gonan sun fito fara ta zo ta yi aiki da daddare ta canye duk abinda suke ganin alama za su amfana da shi wal'ummala muka turo masu da yaya farfata wadda muka turo masu da kwaɗi waddama da jini dukkansu waɗannan suna ayatin mufassalat ayoyi ne wanda suke mabayyana wanda ke nuna cewa abinda annabi musa alaihi salam ke kiransu zuwa gare shi shine alkhairi amma tare da haka fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimi suka zamo lalatattun mutane fa arsalna alaihim tufan muka turo musu da ruwa akwai hadisi wanda yake bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake cewa at-tufan shine al-maut tufan ya zo a cikin alkur'ani da ma'ana ta ruwa فأخذه الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين متى النبي نوح أن هلكت رسول الطوفان وسوسكت آآ دك أبندا زي ذو يبكي ويأبو يهلك شيشي ما أنا تمشي الطوفان أي ألا يأتي فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ودنا مسكونة فطاف عليها طائف من ربك sai wani mai kewayewa mai hallakar da mutane mai hallakar da gonaki ya zo kewaye wannan gonai abinda dai ake nufi nan ruwa ne suka zo masu suke hallaka gonakinsu suke hallaka gidajensu ruwa su zo da yawa ba shi ne albarka ba shekara ta wuce mun ga yadda ruwa suka zo suka rinka hallaka gidajen mutane a wasu garuruwa su ci gonaki su hallaka gidaje to ire-iren waɗannan allah maɗaukakin sarki ya turo ma su wannan mutane waljara da allah ya turo musu da fara fara ko a yanzu duk shekara wadda za a yi yawan fara to za a samu albarka ta gona za ta ja baya saboda barna take yi ita aljara din nan fara abu ne wanda ya halitta a ci shi sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace min yi ya koki wanda suke sun kai guda bakwai masu yawa wanda duk wannan lokacin fara muke ji aka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallama suna raba fara a cikin abin da ake raba shi amma hadithi wanda ke nuna cewa wai maryam alaihi salam mahaifiyar annabi isa ita ta ce Allah ya baka wani abinci wanda bayi da jini a jikin shi to a wannan lokacin da wai Allah ya halitti fara wannan hadisi bai tabbata ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita dai fara abu ne yake abu ne wanda yake halal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace uhilla lana maitatani an halitta mu matattu guda biyu sai ya ce alhut wal jarat da fara da kifi ko sun mutu za a iya a ce su in ka ga wani bai cin fara to yana yiwa ta hanyar tsantsane ne ba kamar yadda ina ga bare-bare ne ba wai mai cinta ma maye ne da kaumayu cikin hausawa sun yawaita kaga yadda mata ke son fara to kaji dai matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna kawo fara suna raba mutane wal kummal Allah ya jarabce su da farfata kaya farfata abu ne wanda ke zuwa ga mutanen da ke barin gashi da yawa sai ya zama na ko da suna wanka ko da yaushe kwarkwata za ta iya shige su da kuma masu barin dauka a kayansu to Allah ya jarabci waɗannan banu Isra'il da wannan ƙwaro wanda yake hana shakat in tana cikin kan mutum ƙaiƙayi yake damu shi saboda cizo ne in tana cikin kayan mutum tana damun shi saboda shan jini take don haka lokacin da ka'ab ibn ujira ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin aikin hajji kwarkwata ƙyaya tana gudana ga goshin shi tana gangarowa daga kanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ban yi tsammanin abin ya kai haka ba shi kuma wanda yake cikin ihrami ba a mai izini na ya aske kanshi ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mai izinin ya aske kanshi dan Allah madaukakin zaki ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda ke da rashin lafiya ko yana da cuta aka fahalaka in ya aske gashin shi kenan fa alaihi fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk yana da fidiya abinda zai yanka ko abinda zai bada kenan kwarkwata abu ne wanda ke damun mutane wal kummal wal dhafadi'a Allah ya jarabce su da kwadi mutum zai iya rufe wani abinci ya zo cin shi ya tarda kwadi ciki zifta kwado abu ne wanda habbai da kyan gani ma yana daga cikin dabbobi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada kashe su naha an katlin zifta annabi ya hada kashe kwado ko da da sunan maganin nan ne wanda wasu suke yi sai a kashe kwado in ciwo ya ƙi warkewa a rinka sa shi ga ciwon nan to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana kisan shi to dukkan abin da annabi ya hana kashewa kuma bai halitta a ci shi ba kana ga shinuwa su ba ruwansu za ci kayansu yadda suke so su ina gaba wani abu cikin duniyan nan wanda al'umma ke tsantsane su sai sun ci kayansu to yana ɗaya daga cikin ababen da ke sa a haramta abinci shine ya zamo abin tsantsani wa yuharrimu alaihimul khaba'i duk abin da yake abin tsantsani ne al'umma ba su san su irin tsakaka da sauransu bai halitta mutum ya ci su wadda ma Allah ya jarabce shi da jini aka ce abin da ake nufi da jini shine haɓo mutum yana zanne kawai sai zini ya kubci kike mashi suka yi ta haɓo wannan fasara ce aka ce a nil kusan ƙorama wadda take ta misra ita ce nil wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yace tana daga cikin ƙoramu na aljanna to wannan nil din shine ya juye ya zama jini in ya zama ruwa wanda za su yi amfani da su wanda suke sha sun juye sun zamo jini ɗaƙa za su yi da kansu shi dai jini ba abin sha ba ne ga wanda ke ɗabi'ar shi daidai take wadda ma'ayati mufassalat dukkan su ayoyi ne wanda suke bayyanannu amma tare da haka fastakbaru sai suka yi girman kai wa kawon mujrimin suka zama mutane ne lalatattu mutane ne masu aikata laifuka tare da ayoyin da suka gani wanda ya kamata su yi su doda gare su su yi nadama akan abin da ya gabata amma ina
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل walamma waka a alaikin murrijizu
lokacin da azaba ta sauka a kansu qalu ya musa ad'u lana rabbaka sai suka ce ya kai annabin Allah Musa roƙon mu Allah ubangijinka bima ahida indak saboda alƙawari da ke tsakaninka da Allah saboda abinda Allah ya aji gare ka na manzanci da abinda Allah yake banci ka da shi la'in ka shafta annar rijiza har in ka yaye mamu wannan azaba da bala'i wanda ya zo ya lullube mu lanu'minan lalaka za mu yi imani da kai wala nursilan na ma'aka bani isra'il kuma za mu aika bani isra'il tare da kai aini yadda fir'auna yake shi ne ya rike mutanen annabi musa su ne bani isra'il yana gana masu bala'i yana azabtar da su yana sa su ayyuka na wahala to lokacin da wannan mugun abu ya same su ga fara ga yunwa ga jini ga kwaɗi da sun buɗe duk ina suka ce tun halaba da kuke sarki ya yaye man wannan bala'i wannan azaba za mu yi imani da kai mu yarda da abin da ka zo da shi kuma banu isra'il wanda muka rike muke azabtar da su muke sa su ayyuka wanda suke ba masu daɗi ba za mu sake su su tafi tare da kai Allah ya ce falamma kashafna anhum rijisa rijisa lokacin da muka yaye masu wannan bala'i na azaba wanda ke kansu yayewar ba ta dindindin ba fa ba yayewa ce ta gaba ɗaya ba su ba su sani ba ila ajalin hum balighuhu zuwa wani lokaci wanda za su kai gare shi wanda za a halakar da su gaba ɗaya wannan yayi bala'i ne na ɗan lokaci kaɗan Allah ya ɗan dakatar masu da abin da ya jarabce su da shi ila ajalin ya zuwa wani lokaci wanda hum balighuhu wanda za su kai gare shi Allah ya san fir'auna zai yi ta shuka sharri har lokacin da za a zuwa a turmiyar da shi a cikin ruwa idahum yanqudun sai ga su kai tsaye suna warware alkawari ana yayi bala'i wanda ke kansu sai ga su sun warware alkawari suka ƙi imani da annabi Musa alaihi salam suka ke aika banu isra'ila tare da shi su bar su su tafi tare da shi warware alkawari ba ɗabi'u ne na mutanen kirki ba walamma waka a alaihim rijizu arrijizu ana itlaqin shi akan adaba ko kuma laifi wanda zai iya kaiwa a azabtar da mutum kenan lokacin da waɗannan ababe wanda aka jarabce su da su suka abu a kansu suka ce annabi musa karo kama mu Allah kaga sun san cewa annabi musa gaskiya ne Allah ya aiko shi sun san cewa zai iya ma roƙon Allah ya iya yaye bala'i to ni yasa ba su imani da shi ba innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha shiriya ta Allah ce Allah ke shiryar da wanda ya so in ba Allah ya nufi mutum da shiriya ba duk abin da zai gani na ayoyi wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabilan wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabilan in suka ga hanya ta shiriya ba su kwanta hanya ce wanda za ta tsirar da su hanya ta hallakan ma ita suke bi Allah ya ce lokacin da muka yayi masu suka ce in dai har aka yayi mafi za mu yi imani da kai kuma za mu saki mani isra'il tare da kai lokacin da aka yi sai suka warware alkawari yahudu ɗabi'arsu warware alkawari da haka Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum saboda yawan warware alkawarinsu muka tsine musu waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatansu suka zamo qisas e kasashi yuharrifuna al-kalima an mawadi'i yahudu kenan dan haka duk mutumin da bai cika alkawari dan uwan yahudiyawa ne rishin cika alkawari ɗabi'a ce ta yahudu ɗabi'a ce ta munafikai yahudiyawa ba su cika alkawari kaji bala'in da suka shiga suka ce annabi Musa in yi musu addu'a Allah ya yaye musu wannan bala'in za su yi imani da shi kuma za su bar azabtar da banu Isra'il za su bar su su tare da shi falamma kashafna anhu wal azaba ila ajalin yayin da muka yaye masu wannan bala'i da ke kansu ba wai yayewa ta dindindin ba ila ajalin hun ba da zuwa wani lokaci wanda Allah ya san sai sun kai mashi lokacin da za a turmiyar da su cikin ruwa gaba daya idan hum yanqurun sai ga su kai tsaye suna warware alkawari
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
Allah ya ce fantaqamna minhum sai muka yi sakayya gare su na mummunan ayyukansu al-intiqam shine kamar mutum abu ya maida maka martani shine ake cewa al-intiqam wallahu azizun azizun intiqam Allah mabuwayi ne kuma in aka taba shi yana maida martani fantaqamna minhum sanadiyyar waɗannan ababe na lalaci da suka yi sai muka azabtar da su muna masu maida masu martani da me muka azabtar da su fa aghraqnahum fil yammi sai muka turbiyar da su a cikin ruwa bi annahum kadzabu bi ayatina saboda sun ƙaryata ayoyin mu wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance marafkana da barin ayoyin mu wanda muke so musu da su wanda ke nuna Allah Allah ne shi ya cancanci abota mawa wanda ke nuna kuma annabi Musa nan Allah ya aiko shi na yayi kira zuwa bautar shi shi kadai ba bautar fir'auna ba da wanda ke tare da shi nan sai ya zo da shi dungum yaya aka halakar da fir'auna lokacin da fir'auna ya tada wannan masihirta wanda ya gayyato daga garuruwa daban-daban kuma da suka ga annabi Musa abin da ya jefa sandan nan ta haɗiye dukkan ababen da suka shirya na dabo na tsafi kuma daga nan su makafin suka faɗi suka yi sujida ga Allah madaukakin sarki suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun Fir'auna ya nemi ya jawo hankalin su yace yanzu za ku yi imani da shi qabla an adana lakum kamun in maku izini bai san cewa aqida ba ta da shugaba ba baka isa ka ce za ka sa mutane gaba ba in ka so su bi kaza in ka ki ka su bi kaza a'a in dai shirya ta zo musu in suka karbe ta to ba sai sun nemi izinin ka ba wannan ya ba fir'auna haushi na farko ya ce zai rinka yanke masu gabbai hannun dama kafa haku kafa haku hannun dama suka ce labayin inna ila rabbina munqalibun ba laifi duk abin da za ka yi kai a suratu dhaha suka ce faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya i abin da kaga za ka iyawa abin da kake iyawa dai bai wuce nan duniya mu kuma min riga mun yi imani da Allah inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa to fir'auna yaji wannan annabi Musa sai ya fita da shi da banu Isra'il a fir'aun ya ji haushi yace inna haula ila shirzimatun qalilun yan jama'a ne yan kadan wa innahum lana laghaizun sumsala wa inna la jami'un hadirun aw hadirun mu mutane ne masu tantancewa mun san me muke yi fa'atba'uhum mushriqin sai suka bi annabi Musa da wanda ke tare da shi mushriki na lokacin da ko suka bi wajen inda rana ke fito ko kuma suka bi su da safe falamma tara aljama'ani lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna mutanen annabi Musa suka waiwaya suka ga fir'aun qala ashabu Musa mutanen annabi Musa suka ce inna la mudraku lalle tabbas za su tada mu saboda gaba gare mu ga teku baya ga fir'aun fir'aun kuma ya yana dauke da sojoji da makamai wanda yake ga mutanen annabi Musa ba shirzima wasu ƴan ƙwarorin mutane ne ƙalilu wa inna la jami'un mu taro ne ba ɗan kaɗan ba kuma muna ɗauke da makamai na kare dangi to lokacin da mutanen annabi musa suka ga wannan mutane da fir'aun sai suka ce inna kaji a datu taukid tabbas mu la suka ƙara rantsuwa suka kawo lamun taukid gama lamudrakun tabbas sai an tarda wanda bai san allah ba in ya ga wani abu na bala'i ya tunkaro dandanan sai ya roshe wasu in ba Allah ya ba mutum gaban katari ba ko addu'a bai da ya daga hannu ya yi to amma wanda ya san Allah diyan da mugun abu ya kawo kai ya san cewa komi ga hannun Allah yake Allah madaukakin sarki ya aikata ababen da ake gani kawo ba zai yi ba to don haka sai ka daga hannu ka roƙi Allah Allah nan wanda ya fiddo Yunus daga cikin cikin kifi ya zo ya amaye shi to zai iya magance ka maka matsalolinka gaba daya qala ashabu musa inna la mudrakun mutanen annabi musa suka ce lalle tabbas sai an tarda mu annabi musa wanda ya san Allah qala kalla ya ce ina ai bayan da za a yi su tarda mu inna ma'i rabbi sayahdi Allah yana tare da ni kuma zai shirye da ni ana kawo ka tekun nan sai Allah ya ce ma annabi Musa idrib bi asaka al-bahr bigi al-bahra teku bi asaka tasaddaka fanfalaka sai teku ya kece fakana kullu firkin ka ƙaunin azim sai ya zama kowane ɓangare inda ruwan suka rabu kai kace dutse ne wanda yake mai girma sandare ruwa suka yi tare da ruwan tsawon su ƙasa abu ne wanda ba ɗan kaɗan ba وأزلفنا ثم الآخرين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين النبي موسى يبي يوزي ألا يتي واترك البحر رهوا برتي كنت يديك إنهم جند مغرقون سور الدنار لياكي وأن ألا زي جرم يجسو تكون ونن روان haka kau aka yi annabi Musa ya wuce fir'auna da kayan yakin shi da sojojin shi suka shigo kawai kuma sai teku ya haɗe lokacin da hatta idan adraka hulgara lokacin da ya ga turmewa zai ruwa cin shi za su yi a wannan lokacin kala amanta أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله تعالى yace ya yi imani da Allah wanda banu Isra'il suka yi imani da shi shi ma yana cikin musulmi Allah ya ce a yanzu wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin a yanzu ne zaka yi imani da ka yi banna ka zama cikin mabarnata Allah ya ce fal yawma nunjika a yau za mu dauke ka mu azakan tudu shi ma ma'ana ne annajmu shine tudu al'anjad ko da yake ba madda ba ne annajwu shi ne tudu nunajjika ai za mu ɗauke ka ma'aza kan tudu ko kuma mu tseratar da gawarka bi badanika da jikinka litakuna liman khalfaka ayatan dan ka zamo aya ga wanda ke bayanka kana ce musu Allah ne in ma akwai wani Allah kai ne ka cancanci ka zama babba gare shi to in Allah ya mutu me aka yi kenan don haka yana daga cikin hauka na wanda ke kan addinin annabi isa wai su ɗauki wannan kurwa su rinka bauta mata saboda wai an rataye annabi isa to in Allah ya mutu wa zai gudanar da duniya duk wanda zai mutu bai cancanci zama Allah ba to don haka ba fir'aun ya ce Allah ba shi Allah ne to a yau kan ma a yi wani walawala wani ya ce ko ya yi ko yana can ya tsira wata duniyar daban ko yana samawa ta sab'i to Allah ya ce ba haka za mu maka ba mu durmiyar da kai wai ka ƙare a cikin ruwan a'a bari mu fito ka a fili saman tudu kowa ya gaka ko mu tsiratar da gawar ka li takuna liman khalfaka aya wannan yana daga cikin mu'jizat na alqur'ani li takuna liman khalfaka dan ka zamo ayatan aya wanda za a gane kudura ta Allah liman khalfaka wanda suke bayan har yanzu gawa da fir'auna tana da in ka je misra akwai gidan kallo wanda ana zuwa kallo a gagawar shi ga yanan sandare akwai abin da suke sama gawa ya rike ya rike ta ba za ta iya lalacewa ta gaba ɗaya ba zai sandare gashi kana gare shi shi da ya ce Allah ne har ƙarshen zamani ana gane lalle ƙarya yake ba Allah ne ba to wannan shi ne hallaka ta fir'auna a nan sai ya ce kawai a dunkule fa a ƙarƙana hunfil yammi sai muka durmiyar da su a cikin ruwa shi fir'aun fa a ƙarƙana da shi da wanda ke tare da shi muka durmiyar da shi fil yammi a cikin ruwa bi annahum kadzabu bi ayatina dan sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin sun kasance marabkana daga ayoyinmu duk abin da muka nuna musu wanda ya kamata su gane Allah sun ki ganewa kamata yi mai idan kusa wannan ayyuka
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون
Allah ya ce wa aurafna alqaumal ladina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha muka gadamma alqaumal ladina kanu yustad'afuna mutane wanda suka zamo ana raunanawa su ne banu isra'il wanda fir'auna yasumunhum su'al adab ayyuka ma na wahala suke sai ga su sun koma su ne shugabanni وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون mutane waɗanda suka kasance ana raunanawa ba a ɗauke su bakin komi ba ana wulakanta su Allah ya ce su ne muka gadan masu masharikal ardi wa maghariba allati barakna fiha gabacin ƙasa da yammacin ƙasa wurin da ƙasa rana ke fitowa da inda rana ke faɗuwa kawo mun gadan masu da duniya gaba ɗaya masharik shi ne mafita ta rana magharib ita ce mafada ta rana kenan kamar mun gadon masu da duniya gaba daya wa maghariba allati barakna fiha wadda muka sanya mata albarka wannan misrawa suna alfahari da shi cewa Allah ya ce ya saba misra albarka kuma an ambata misra kuma fi'lan akwai albarka ba albarka wadda ta kai ilimi na addini a yanzu wane ne bai san azhar ba ka'abatun ilmi ake ce mata a misra take wasu ababan da wasu ababan da wasu ababan kenan waɗanda suke raunana sai muka gadon masu da ƙasa wa tabbat kalimatu rabbikal husna kyaukyawan kalima ta Allah maɗaukakin sarki mafi kyawu kalimatu rabbika kalima ta Allah maɗaukakin sarki alhusna wanda suka fi kowane kyau sun tabbata ala bani isra'il ga banu isra'il bima sabaru saboda haƙuri da suka yi wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qaumuhu muka halakar da abinda fir'auna da mutanen shi suke aikatawa duk gine-gine da duk abin da suka aikata muka hallakar da shi wa ma kanu ya'rishu da abin da suka zamo suna gigginawa wa awrathna al-qawma alladhina kanu yastad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha muka gadan masu su mutanen da ake raunanawa wannan aya ne ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sa su gaba a kowane zamani kula da adalci adalci shi ke tabbatar da hukuma kowace rici rishin shi kuma kowane ne kai shi zai kawo gushewar wannan hukuma a kowane wuri diba fir'aun abin da ya tara a duniyar nan ba abin da bai da shi mulkin shi ya kai matuka wanda har yake gani shi Allah ne amma tsakanin safiya da marece ya zamo gawa ya zamo cikin labari waɗannan kuma wanda suke banza-banza ne kuma Allah sai ya mallaka masu duniya gaba ɗaya to don haka bin Allah maɗaukakin sarki shi da ke tabbatar da ko mulki ne ma bujire ma Allah da kan gare mashi shi ke kawo kushe ba kowane irin mulki adalci ga mutane shi ke kawo tabbatuwan mulki zalincin mutane da shiga haƙƙinsu shi ke kawo kushewa kowane irin mulki ditti yanka ba za ka kai fir'aun ba kadiyan da Allah ya yi da shi a ƙarshe wanda kuma kare na ɗin ba zai kai bautar da ake yi ma bani isra'il ba ga su yau su ne akan karagan mulki wa auratna alqawma alladhina kanu yastad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika nan kalimatu an ka rubuta shi da ta maftuha haka yazo a khatti na mushaf kalimatu rabbika al-husna al-husna na mace ne ta al-ahsan رجل كلمة حديث حسن وأحسن haka kalima hasanatun wa husna mafi kyawu suka tabbata ga banu isra'il na Allah madaukakin sarki ya halakar da fir'aun kuma alkawari da yi da zai tsiratar da su Allah ya aikata haka bima sabaru dan haƙuri da suka yi cin nasara ana samun shi ne da haƙuri a nan Allah ya nuna haka وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا sanadiyya haƙuri da suka yi annabi yusuf alaihi salam a ƙarshe allah cewa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda zai ji tsoron allah ya